أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال النازم رحمه الله تعالى sannan malami munatul muridi ya ci gaba da cewa wa man yujalis mubghaba shay'i halak wa dhalla fi mahamihim wa fi hulak wa shaddada an-nahya lana ar-rasul fi zaka falta'mal bima yaqulu ikhtar li nafsika alladhi ata'a إن الطباء تفرق الطباء والشيخ قاله هو سم النسري يحل من فعله في خسره وهو عند السالكين قد وضح نعم وقد جرب ذاك فصح فالحرب الحرب أما قلت لك نصيحة ولو يكون ولو يكون ولدك so ما لعل جكان سيت ومن يجالس wanda yake zama da mubgibar shehi makin kyautar jami halak zai halaka wa balla wanda yake zama da bakin shir da ne bata fi mahamihin a cikin dazuzzuka wa fi hulak a cikin dazuzzuka na bata yana cikin kuma duhu wa shaddada nahaya lana rasul manzo Allah ya tsananta mana hani ga zama da bakin shir da ne fi zaka a cikin wancan zama falta amal kai dan uwa kai aiki bima ya qulu da wannan abu da manzo ya faɗa ikhtar li nafsika allazi ata'a in za ka yi zama ka zaɓi wanda yake mai biyayya ga Allah shi da ya zama abokin zamanka ko abokin hirarka don me inna tsiba'a ka ga ɗabi'o'i ta firku tsiba'a tana sata ɗabi'o'i don ka zauna da mai kanwa aka ce kanka zai farin kai ko kusa da kan kama da mutum banza wata yau da gobe yau da gobe kama sai wannan ɗabi'a ta ta shafe ka والشيخ قال شو الجاني قال يا تي هو صم زما da matsiyinsa guba ne ya tsiri yana nasuwa zuwa ga mazauni da matsayin shehu jani ya hillu man fa'alahu fi khusri wanda ke aikata zama tare da matsayin shehu jani zai zauna fa a cikin tabewa wa huwa inda sadiqina qad wadah wannan fa abu da aka faɗa abu ne wanda yake ya bayyana ko kuma bayyananne ne a wurin mutane masu gaskiya ba a zama da matsi na'am eh yace eh wa qad jurriba an jarraba haka fasaha kuma ya inganta an ga alamar nasuwar iyayya din ga wanda yake zo da makin shurjani fal haraba al haraba ya kai dan uwa na maka tsoratawa ka gudu ka gudu amma qultu ga wannan abu da na faɗa maka laka da na ga maka karka zama da makin shurjani nasihatan na faɗa maka wannan ne dan nasiha walau yakunu da ko danka ne yake kin shi da ne karka zama da shi ita almujalasa to abin da kake mujalasa ittihazul ghayr jalisan karki wani abokin zama shi ke cewa mujalasa wa man yujalis ka dauki wani abokin zama wal mubghidu al muntaqid munkiri wal halak wal hulak الظلام duhu والسم مثلث مثلث الثيني wato guba ka gani ko wal khutur kuma ita al khutran tabi'a wal murad bihi abinda ake nufi da shi wala al qati'atu ya ka in kana zama da bakin shirin to zaka yanke tsakanin karshe da jani wal yazu billahi mana neman tsari da Allah daga yankewa ga wurin shirin jani ya qulu mala abinda yake faɗa wannan baitoci wa min al lazim aidan ya daga abinda yake lazimi ne ga dan tijaniya lazimi ne da akhir hada al wird sharifi ga wanda ya karɓi wannan wurdi maɗaukaci almutaqayyid bi hadha al-ahd al-munib wanda ya rataya da wannan alƙawari maɗaukaci Allah ya jalisa ahadan min al-muntaqin al-muntaqidina kare zauna da wani daga cikin munkirai masu musu kashe tijani wala yakma ilayhi fi amrin min umur ad-dunya wala min umur ad-din karka sarkata zuwa gare shi a cikin wani lamari daga lamarin duniya ko lamarin addini وقد شدد النهي لنا في ذلك سيد المرسلين شغل من ذني سنة أنه صلى الله عليه وسلم يقنن تامن عني جوانا فيما تلقاه شكن أبن ليت فيه أن أستاذ معظم الأمين أبا أبن لا ما لمن النام ببع من سدشين شو جاني تفادق وزمن الله فلتعمل يقي دمقوا مريدي كي أيكي بما يلقيه إليك هذا الإمام da abin da kai aiki da abin da wannan shugaba yake jiho maka shi an habar ka sayyidul wujudi alaihi salatu wassalam wanda ya samo daga halarar shugaban samamu sallallahu alaihi wasallam wa qadiman ila tintini an faɗa an ce ihtar li nafsika man ata'a kai kokari ka zaɓo mai bin Allah da wanda zaka abuce shi fa inna tiba'a tasriqu tiba'a kaga dabi'o'i ba suna nasuwa zuwa ga dabi'o'i ko suna fata dabi'o'i وثبت عن سيدنا رضي الله عنه يا ثبت عن سامو daga shehu dan Allah ya dade shi bima ruwi anhu idan abin da aka ruwaito daga shehu jani an sai min sai al-aqwal daga inganta manzanun sa inganta su yace annal julusa ka ga zama ma al-muntaqi da tare da munkirai sun mun guba ne ya siri da yake nasuwa lijari sun ga wanda ya zauna da su wal iyaz billahi ta'ala muna neman tsari da Allah daga wannan guba من هذا الداء العضال بل من شكاوة كده من غير مغني وقد شهد ذلك عنك وغاكا في كثير من مسي يوم متعني من مبسل بذلك دقاء وانت أكا جرب شفر إرم وانا زمادة مشين شفر جاني أنك إرم أبن ديس عميز فالحرب الحرب لك دون قوى إنا صورة مكة كغدو إنا صورة مكة كغدو ممن قام به ممن قام به ذلك الوصف قوان دولنا سبعة قيامك ولو كان من أخصي qarabatika wa iyalika koda yana daga cikin mafi kebantattun mutanen zumuncinka da iyalanka ka guje shi inda ya waccan sufa ta ƙiyayya tana tare da shi ka guje shi a gani ko shi ne ce walau ya kunu waladak wa kadan nazim malami mutul mulki ya kulla rahimahullahu Allah ya kan sarri hadhihi al-abiyat aw innam baytiki ya kulla ma fil jami'i abinda yazo a cikin kitabul jami'i din nan ne ونفسه قابل لذا تكين جامعنا يتو من الشروعية لذا تكين شرطي المؤكدة بقربي مجانبة المنتقدين أينيسا دمنكري على الشيخ رضي الله عنه بشهود جان الله يدرشي فإن سيدنا شكب من شهود جان رضي الله عنه الله يدرشي كان يحذر كثيرا ديوة يكن صورة من مخالعة المبغيين دقهل دا دون دفت مقيا ومحبتهم دقويسو wa akli ta'amihim ya tsoratar da mu da cin abincin su wal julusi ma'ahu ya tsoratar da mu ga zama tare da su wa yaqulu ga abin da zai zane ke cewa inna bughdahum kaga cin su da suke yi wa shehu tijani ya fi kalbi man jalasa mukassum yana natsuwa a cikin zuciyar wanda ya zama da su da kasan dai guba in ta shiga cikin aka sa guba a cikin abinci ko a wani abu to da kaɗan da kaɗan da kaɗan in abinci ne aka ci ba da an ci za a mutu ba wani guba wani sai shekara guba tana da shi wani sai ya wata wani wani ya sati a gani ko wani ya kwana ɗaya wani ba zai awa ɗaya ba ya danganta da ƙarfin gubar to haka kuma zama da su ke guba ce ake ci sai a daɗe ana ci ana ci kana ganin kamar lafiya ka ce ba lafiya ka ce wa ƙarshe ahadnahu malaiti mun ga wannan fa abu na abu ta makiya shi wata da abin da ya samu wanda suke yin haka mun gani fi babu al-ashabi a wasu daga cikin sahabban shi da jari ila akhir kalami har zuwa ƙarshen zancen sa azan Allah Allah ya tsare mu min bala'i daga bala'in sa bi mannihi da baiwarsa wa ridahu da yaddarsa wa qad talaqaina misla ma fil jami'i yace mun ga kuma kwatan kwatan irin abin da yazo din nan cikin wannan jami'u din nan an ba'd al-khassati ga wasu daga cikin kebantattun abokan shehu da jani mushafa hatan baka da baka mun ga haka kuma sun faɗa mana haka sun ga haka ga wanda ya haka wafi tasrihu a cikin akwai bayana a ciki da anna zalika cewa zama da makiyin da zan ya qata wal maddata yana tumbuke tushenka min shehi na shehu tijani alal murid da murid sai tumbuke maka tushenka da na da da yake tsakanin karshe da hajjiji da a tumbuke وهو الذي عبر عنه الناظم بالهلاك والضلال والخسران شنو مالم a wannan baitoci nasa yake akwai taɓewa a ciki akwai halaka a ciki akwai bata a ciki wa fil hiliyati ya zo a cikin littafin nan hiliyatu li abi na'im ga ma ga abi na'im an ba'dihim da ya rawaito ga wasu daga cikin malamai annahu qala yace fi qawlihi ta'ala inda Allah din yake cewa wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum fatamassakum an-nar kar ku karkata zuwa ga wanda suke san zalunci kansu da kafirci kun dogo karkata zuwa gare su mata masa kuma nar kuma wuta zai ta shafe ku dan za ku naso da irin abun da suke da shi innan nara ita wuta inda yake nufi fil ayati a wannan aya a wannan aya narul qadiyati wuta ta yankewa za ta iya samun ku intaha bi ma'ana wa hadha ita wannan ala tariqi ahli al-isharati bisa ga hanyar ma'abuta isara ne wallahu a'lam Allah shine masani wa qad taqaddama lana ya gabata gare mu fi muqaddamatil kalami a muqaddama da muka yi azancan nan fi adabi sahbati a ladabin abutaka da muka faɗa can baya ya tawakko fi alfasadu a abutaka wani lokaci akan samu banna kamar ya tawakko fi hasalahu kamar da yake wani lokaci kuma a abutaka akan samu kirki ma'ana kana iya abuta mutumin kirki ka zama na kirki kana iya abuta kuma mutum banza kama ka zama na banza wa qila aka ce ma fasada man fasada illa bi suhbati man fasada duk wanda kaga ya lalace bai lalace ba sai saboda ya abuci lalatacce kai wakila har an ce ma ishab man shi'ita je ka duk wanda ka so kai abuta da shi fa anta ala dinihi to ka tabbata da cewa kana son addinin sa wa rahimallahu kaga ko magana ce almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana kan addinin abokinsa saboda haka mutum ya duba ya ga waye zai zama abokinsa almaru ala dini khalilihi wal yanzur ahadukum man yukhalil wannan ko aka annabi ce sura man la alayhi haythu yaqulu in kitab al ma'na amana man hada an hadil huda fa adalla qasd sabili fatawaqqa khullatahu wa din al mar'i din khalilihi sai kuma fasara wannan hadisi ne wanda ya bauɗe gabaran hanyar shari'a ya bata ya bata ga hanyar manufa hanyarsa to fa tawaqi qullatahu ka ji tsoron ka kiyayi abotakarsa wa dinul mar'i kaga addinin mutum fa dinu khalilihi shi addinin halilinsa idza anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu wa kullu qarinin bil muqarini yaqtari ko to da haka an kana so ka gane mutum halin ne halin wannan an ce ka duba abokinsa ba a abuta ba ta zama daidai sai hali ya zama daya sai dabi'a ta zama daya duk wanda ka ganshi yana tare da mutumin kirki to shi ma mutumin kirki ne wanda ka ganshi yana tare da mutumin banza to shi ma mutumin banza ne inda dabi'ar su ba ta daidai ba za su haɗu ba kamar wuta da ruwa ne ba a haɗuwa wani wuta sai ta kashe ruwa a ruwa sai ta kashe wuta in an haɗu to saboda haka mutum ya kiyaye ya san irin abokan da zai yi dan kada ku je ranar kiyama ku ta jayayya kana cewa ai kai ne kai ne ka hana kake ba ka annace mu je ka ce a'a kai ne in nace mu je wajen zikiri ka ce a'a mu bari gobe ma je mana haba ba mun je jiya ba kai ne in nace kaza kai ku je ku ta musu ku ta ku ta musu a gaban Allah ka gani ko karshe dai Allah ya ce muku la tahtafimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ko dai ku shiga wuta kar ku tsaya kuna ta musu kana cewa kai ne yana cewa shi ne yana cewa kai ku tafi ku je ku shiga wuta to karka yadda kai abokin da za ku je a gaban Allah kuna jayayya kana cewa shi ne yana cewa kai ne an gane ko wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce khairul majalisi mazaunin da yafi kowane mazauni man tahdika kalimatuhu shine wanda zancin tuka su za su shirya da kai zuwa ga Allah wa tushriku isharatuhu fiyayyen mazaunai shine mazaunin da abokin zaman da ishararsa za ta dinga shiryar da kai fiyayyen abokin zama shine wanda kalmominsa za su dinga shiryar da kai wata na haduka halatuhu fiyayyen abokin zama shine wanda halinsa zai iya zaburar da kai zuwa ga Allah wa zalika ustazuka to mai irin wannan hali ba to shine malamin ka rike shi au akuka ko kuma mai irin wannan hali shine dan uwanka in ustazuka daga cikin malaman naka to duk wanda yake da wannan shine malamin ka shine dan uwanka shine shine wanda ya kamata ka zama da wa qila anta la tujalis man la tujanis duk wanda yake ba yanayin ku ɗaya da shi ba halin ku ɗaya da shi ba kar ka zama tare da shi wa bi zalika a cikin wannan ne qila aka ce man lam tujalis fa hazar an tujalisahu fa shamu afatuhu min suhbati al-qutn duk wanda ya zama ba jinsinka ba ne to ka ji tsoron ka zauna tare da shi bare baka misali kaga kendir abinda ya samu kendir abutar auduga da yi kun mun san kendir gaje wannan abu mai narkewa ko sai a ɗauko zare sai a sa a ciki a ɗauko a shana a kunna na kunna sai a sa wa zaren nan shi kenan wutar zaren nan wuta tana ci tana ci kendir na ta narkewa yana ta narkewa yana ta narkewa yana ta narkewa me ya jawo kendir narkewa ya zama abokin zare an sawa zaren wuta to da ka zare wuta na cin zare to kai ma ka ɗanɗana kai ma inda nake ɗanɗana zafi kai ma ka ɗanɗana ka ga ina ina jin zafi kai ma kana jin zafi ka ana yi ana yi ana sai ga babu to saboda haka wanda kaga bai ba jinsin ka bane kar ka zama tare da shi وفي الحكم يضع تكين هجمومي أكت لا تذهب كرك أبوك من لا ينحضك حاله وانك حالا سبب غابورا لك يزوى الله ولا يدلك على الله مقاله وانك سمى غنى سبعات الشيء لك يزوى الله بكرك أبو تيشي وبالجملة ما لا تكيك باكي إليه والكلام ذنتي في التحرج أتكين هنا ومن التسقبة أبوتا غمتا لما ذا كثيرتنا ديوة وتوقع الصلاة wato zaton gyara wal fasad da banna fiha a cikin abuta shahirun bayananne kowa ya ya bayyana a wurin kowa cewa an ana neman salaha a abota salihi in ana neman fasadi a abota fasidi wallahu ya'simuna Allah kiyaye mu minan zalal daga tuntube kuskure wai wafiqana Allah mana muwafaqa bimannihi da bayyana salihi da kauli ga magana wata take mai kyau wala amali da aiki mai kyau amin kuma qala rahimahullahu sannan malam kuma Allah ya gara masa yadda mai mutum murid yake gaba da cewa wal hazar al hazar an tu'azi man kana akhaka fi tariqati hidaran li'annaha an shaykhina at-tijani izayatun lil mustafa al-adnani wa sayyid al-wujud fi za shaddada musarrihan bi nahyina muakkada wa qala inna man yakunu yaf'alu صار هباء في هواء عملوا وذلك ابن سيد الوجود حبيب حبه الكثير الجود أعوذ بالمصور العلي مما غدا إذاية النبي إتي والحذر الحذر كي مريدي إنا مكا wato wa'azi da gargadi ka ji tsoro ka ji tsoro an tu azziya man kana akhaka karka tuci wanda yake dan uwanka ne dan gari ka tijaniya ihzaran ka ji tsoro ya kai dan tijaniya kar ka cuci dan uwanka wanda yake dan tijaniya ne li'anna an shaykhina tijani izayatu lil mustafa abinda man za shi tijani faɗa cutar dan tariqa tijaniya fa cutar manzon Allah ne dan ya manzon Allah ya tarishi tijani qul li ashabika la yuzuni ka faɗa wa almajiran ka kar su cuce ni shi tijani mamaki ya rasulullahi ashe almajiran za su cuce ka ko kuma ta yaya almajirin ya cuce ka mazala ya ce idan suna cutan junansu suna cutan shashi na cutan shashi to suna cuta ta to za ka gaya musu kan su cuce mu wasa yi da lujuri fi za shaddada shugaban samammu manzan Allah ya tsananta a cikin ɗan tijaniya kada ya cuci ɗan tijaniya musarrihan ya bayyana bi nahayina da hannun mu gabarin cuta yan uwa mu'akkarin yana da ƙarfafawa وقال kai har mata kai ya ce inna man yakunu yaf'alu duk wanda ya zama bai da komai sai dai cuci dan uwansa dan tijaniya sara haba'an fi hawa'in amalu duk wani aiki da yana alkhairi zai zama kamar kura da ake gano ta a cikin iska misali a ce rana ta fito idan rana ta fito kana cikin ɗakin akwai wata kafa za ga hasken rana ya biyo wannan kafa din inda za ka leƙa za ka dinga ganin wani wani kamar kura-kura-kura a cikin wannan hasken da ya shigo to in kana irin wannan aikin ka na alkhairi duk zai zama kamar wannan kura in ka duba a hakika za ka ba kura ba ce kamar za ka dinga ganin wato aikin ka zai zama aikin banza ma'ana kenan abin da babu kamar wannan kura da ka bi ganin iya biyo har ta biyo har ke babu babu ce to haka aikin ka shi ma zai zama kana ganin kamar akwai shi a babu waza ita wannan kuwa lihibbi sayyidil wujudi saboda soyayya da shi da manzon Allah yake shi da jani habibu hubbihi wanda yake shine masoyin waza lihibbi sayyidil wujudi habibu hubbihi al-kathir al-judi saboda wato sanda manzon Allah yake so yake yi wa shi da jani shi kuma shehu tijjani ke sa manzo Allah wanda yake shine mai yawan baiwa masoyin sa mai yawan baiwa shine manzo Allah a'udhu malaikatan na neman tsari bil musawwiri da Allah da yake san canza al'amurra kar Allah ya canza lamarin mu koma kuma tuta da yan uwa al'ali madaukaki mimma gada Allah ya tsare mu daga abin da zai zama izayatan nabi ne abin da zai zama ya tuta da annabi hada alladhi tadammana hadhihi al-abyat wannan abin da wayannan baitoci suka kunsa min lawazim tariq ayar shi ma daga cikin lazimi ga wanda ya kafa tariqa lalle ne kiyayewa وقد تقدم شرح ذلك شرح وإن يا جباتا في ذكر فضائل أهل هذه الطريق إذا مكي مغانا أتكم فللر تنوانا طريقا إن قول الناظم إن من مغتر من يشي يسوءه ما ساءهم دع ابن ليموننا انت جانينا إلى موننا من ذهننا وبينا يا بينكم وجه ذلك ابن ليس يفتحك هنالك أتشن أو مغانا فللر إن طريقا بما يكفي يا بيان ابن ليولاتر faraji'u ka je ka duba babin falalar yan tsarikar tijaniya hunaka can inda aka bayani wallahu almuwaffiqu Allah shine mai mai dakarwa thumma atan nazim sannan malami ne zai mai kuma yazo rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa bima huwa da abin da yake katta hasili kamar tabbatarwa ne lima qadamma hadhihi al-abiyatu ga abin da wayannan baitoci su kunsa wal abiyatu baitocin qablaha da sun gabaci wannan التي أولها والنفرقون فيني ومن يجالس مبجر الشيء هلك وإن نبيتهم كمان شكو ليك وإن تنبيتهم سجواتا kaga an samu dan tsakani ya ya gito dan su guda biyar ko guda shida guda guda shida to wa'annan kamar shiko ne na wancan da aka da muka gabatar fa qala sai yace hasiluhu bazidun wa habibun fihi wa da'a maqalatan na'ik istafihi وذره واستمد منه واتبع جميع ما صححت عنه وسمع لأنه حب وقفو للنبي وثابي يا فوز من به هدي ولتنسبا إليه رغم منكري في وجه من أحبه ومن كره yace hasiluhu tabbatacce magana ne bazidun wahabibun wahabibun fihi ko kuma bazid wahabib fihi kai kiyayya ga wanda yake kin shi wata jani wahabib kai soyayya ga wanda yake san shi wata jani ma'ana duk wanda yake san shi wata jani ka so shi duk wanda yake kin shi wata jani ka ki shi shine ta hasiluhu bagid wahabib fi wada maqalatan na'ik istati kabar dukkan wata magana ta munkiri wawa karbu da shi wazurhu ka ziyarce shi masoyin wastamid minhu ka kuma nemi daɗi daga gare shi ko kuma ka ziyarci shehu tijjani ka nemi daɗi daga shehu tijjani wata bi ka bi duk jami'a ma sahata anhu duk abin da kaje ya in ka inganta shi daga shehu tijjani ne wasu mi da kuma abin da kaje an ce shehu tijjani ne an ji shehu tijjani ya faɗe shi to kai kai kai ka bi shi la'annahu dan shehu tijjani hibbun masoyi ne wa qafun mai bi ne lin nabi ga annabi wa sahbihi da sahabbansa ya fauza man bihi hudi ya mamakin rabautar wanda ya so shi saboda su man hudi wanda aka so shi saboda su a gani ko kana san sa saboda yana san wayannan wal ban ilaihi ragam munkiri kada ka dangana zuwa ga shehu tijani karka kula da surutun munkiri ko aibatawa munkiri ko sukan munkiri ka je ka dangana da shi kar ka kula da maganarsa shi waje iman ahabbahu inkarin da yake yi ga wanda ya soki wa man kare kaga kar ka kula da wani maganar munkiri da yi akan shi zan maza maza ka je ka dangana da shi kai ma kana matsala da kansa bagir ita min al-mubaba yana da bakiyya wal muradu abin da yake nufi qabil mubjibahu bil bughdi ma'ana duk wanda bai san shi ma ka duk wanda ke bai san shi ma kar ka so shi duk wanda ke kin sa kana ka tishi wa habit fihi ay qabil mahabbata muhibbahu bil mahabbati duk wanda ke san shi kana ka so shi wala taqsir fi haqqihi kada ka takaita a cikin haƙƙin sa bi kulli ma tastajib ma tastajlibu bihi mawdatu duk abin da ka san zai iya jawo maka soyayya ka to kai ka aikata والنائب الصفي المنكر abin da ke na'ib wawa munkiri littariki ga hanya mai musu wannan hanya ta mu almunta ilimi inkari ala ahliya ga yan dariƙa din mahabbatuhum li ba'dihim ba'dan wa ta'allufihim soyayyar su ɗan tijaniya ga shashin su da haɗuwar kan kan juna da juna abinda ake kake nan wa zurwati ay amru min ziyarati wal muradu huna abinda ake nufi shi anan al qasdu kaje ka nufi shi lil intifa idan amfanuwa li qarinati aqdihi alayhi saboda ay adafin zurtun wasa madda minhu ya adafin su to da haka abinda ake nufi ka je ka nufe shi dan amfanuwa wa qawluhu hubbu ma'anahu habibun masoyi wa taqaddama ya gaba al-kalam fi zance ya gabata akan sahib wa qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallama fadin manzon Allah kuma da yace anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi shawar jani kai masoyina ne duk wanda ya so kama masoyina ne kaga wanda yake kama makiyina ne kenan وقوله ليتكما قبول للنبي وصحابي أي تابع شهد جانينا بم النبي صحابانسا في الأقوال أيوكنسو ما مغنغننس والأفعال أيوكنسو ومعلوم أبني ولك سنني شدة متابعة سيدنا رضي الله أنا نم النبي من شهد جاني الله يدرشي النبي صلى الله عليه وسلم وعضه mun san shehu zana mutum ne mai cizo ala sunnatihi bisa ga sunna annabi bin nawajin da haƙoran sa kama ta ya rike wa amru bi zalika kuma ya ina umarta mutum mai ruko da sunna annabi wa aidan dada dai inna tarbiyatahu radiyallahu anhu tarbiyar shehu zana Allah ya dare shi kanan ala yadi sallallahu alaihi wasallam hannun manzon Allah take hasar ma taqaddama sharhu zalika kamar yadda sharhin wannan ya gabata ya gabata ولذلك فقد هذا قال الناظم رحمه الله من مريد المريد الله يدرجه يا فوز من به ربي وقوله ليتكم والكنس بن إليه أي انصب إليه جميع ما تقدم كدنغنا duk abin da ya gabata inna minal ma'asir wal manaqib wal mafakhir ala ragam al muntaqib duk abin da ka sani na labarai da darajoji da abubuwan alfahari ka dangana wa shehu tijani ko da matsiyaci mun kiri baya so faɗi abin da shehu tijani ke da shi na manaqib da mafakhir bisa ragam ala ragam amfil munkir ah wa min hadarin min al mubghiri in zaka faɗa ma in akwai maki faɗi abin da Allah ya wa shehu tijani a gaban maki wal munkiri da mun da mai warwarewa shine munkiri faɗi abin da Allah ya ba shehu tijani tare da baya so baya so yaje الحمد لله يوم القيامة فاتحة لصلاة الفاتحة فاتحة لصلاة الفاتحة
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين اللهم صل على سيدنا محمد ما أمرك وخاتم ربنا وبينك والهدي إلى صراط المستقيم على آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين